ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للسادوة والنسافية تلهدي يوم من شاء ربيع الأول جرى النبي صلى الله عليه وسلم لك مكة ومدينة ألف دريوه لأربعين دبقي ديديدا بقي قوة ترى شكر جبوبي لأشهد الجنة ميلادية وأن مسلاتي البركة مسلاتي الجمعة على دار القرآن أو أن الذين سامناك عندما شكبات ذكرتوا أشياء كتاب كتاب وعشرة النساء واللفظ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na hamsin da uku a cikin yar karatun wani littafi kuma kamar yadda muka sani a wancan karo mun tsaya ne a inda malin ke mana bayani dangane da haƙƙon rajuli alal mar'a haƙƙin mutum a kan matarsa a inda muka ji waɗannan hadisai na wannan babi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya azabta mu da yin aiki da abin da muke sauraro a yau sai malam ya ce haƙƙul mar'ati ala zawjiha haƙƙin mace akan mijinta kamar yadda miji ke da haƙƙi akan matarsa to ita ma mata tana da haƙƙi akan mijinta imam nasa'i alaihi rahmatullah sai ya koro mana waɗannan hadisai na wannan babi kamar yadda ainihin wato za mu ji su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace malin ya ci gaba da cewa قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام النسائي يفتد أن حديث لجمال موسى شيني مالم إسحاق دم منصور ألا ملوكة سركي يقابل دامشي wannan babban malami ne qali akhbarana yahya yace malam yahya ya karanta da mu hadisi an ibn ajlan shi kuma daga ibn ajlan qala yace haddathani sa'id ibn abi sa'id sa'id ibn abi sa'id ya karanta da ni hadisi an abi hurairah shi kuma daga malamin sa shine abu hurairah عبد الرحمن بن صخر الدوسي الله يقارى مش يده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم اليتيم والمرأة وظن الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله نيدنا إنا كاو كوكا إنا كاو كارا أوجنكا akan dukkanin wanda ya cuci haƙƙin maraya da kuma mace kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a ne cewa ya Allah ina kawo ƙara a wajenka a kula da a kula min da haƙƙin maraya da kuma haƙoƙin mata kenan haramun ne a zalunci mata a ci mutuncinsu a yi musu rashin mutunci a yi musu wulaƙanci a yi musu irin wannan sannan kuma da ƙananan yara waɗanda suke marayu su ne waɗanda iyayensu suka rasu suna ƙanana eh amma kai da kai daga ka balaga ko da mahaifinka ya rasu ba sunanka maraya ba sunanka mutum an gane wannan ko wannan ake kira maraya shi ma da zaran ya balaga shi kenan ya tashi daga mene ya tashi daga maraya sai dai a ce a ba wani haƙƙinsa ina fata an gane wannan Allah ya malaukakin sarki ya samu dace daga wannan hadisi hadisi ne sahihi Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa haka nan Imam Al-Haythami yake cewa Imam Ahmad ya fitar da shi haka nan Imam Bazzar kuma malaman wannan isnadi malamai ne na ainihin wato rijalus sahih Allah subhanahu wataala ya ainihin wato gatar da mu Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Ibn Majah ya fitar da shi haka nan al-Busiri yake cewa rijaluhu thiqat mazajin wannan hadisi abinjattu ne wa isnaduhu sahih isnadinsa kuma sahihi sai dai kawai akwai ibn ajlan a cikin wannan riwayar wanda mun yi bayanin sa a baya cewa ya sami rudewa akan hadisin ainihin wato sa'idin al-maqburi a cikin abin da baya ainihin wato wahami ko baya baya da rauni a kai an gani amma ruwayi ibn qattan zuwa gare shi riwaya ce karɓaɓɓiya kamar yadda malaman hadisi suka bayyana الله مدوكين سركي لا تدم مالي شكبريت قال أخبرنا أحمد ابن بكار قال حدثنا محمد وهو ابن سلمة عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبيه عن أبي شريح الخزاعي قال وأن حديثي يا كرقش جمال موسى أحمد ابن بكار أحمد ابن بكار ɗaya ne daga cikin ainihin wato malamin wannan malami shine imamu annasa'i rahimahullahu ta'ala sai ya ce قال حدثنا محمد وهو ابن سلمة كما محمد ابن سلمة يا كرنت دني حديثي عن ابن عجلان شكما لقى أن ابن عجلان عن سعيد المقبري شيكم دقا سعيد المقبري عن أبيه دقا بابنسا وانين بابن سعيد المقبري شيني كيسان شيني وانين كيسان أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي دقا أبو شريح الخزاعي ألا يقارن شيئا أبو شريح mun karanta hadisinsa a cikin kitabu tauhid ko yawwa shine nan wanda ainihin wato aka canza masa suna Allah ta'ala ya jana shi Abu Hakam an gane to sai ya ci gaba da cewa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma ya Allah إني أحرج حق الضعيفين يا الله ني إنا كاو قارا إنا كوكاوا game da haƙƙin masu raunin nan guda biyu su ne suwa ne alyatimu wal mar'a su ne nan maraya da kuma ainihin wato mace an gane wannan yawwa wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci kwarai abin da ake nufi min at-tahrij malamin kace min at-tahrij aw ihraj daga kalman at-tahrij ne ko kuma al-ihraj me ma'ananta ma'ana أضيق على الناس في تبرير حقهما وأشدد عليهم في ذلك معنى معنى وانا مغنر انا كيكارا انا أننتاوى ina ainihin wato ƙuntata wa mutane akan kada su kuskura su shiga haƙƙin maraya da kuma haƙƙin mace kada ka kuskura ka cuci maraya kada ka yarda ka ƙuntata mar rayuwa saboda kaga mai rauni ne shi sannan mace ka kula da ita kada ka cuce ta kada ka mangare ta kada ka yi mata abin da zai munana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina da wannan ma'ana ma'anar wannan shine malami suka ce ishaduhu ta'ala fi tablighi dhalika al-hukm ilayhim yana shaidawa Allah ne madaukakin sarki cewa ya Allah ni din nan na isar da wannan hukunci zuwa ga mutane na dangane da me dangane da ainihin wato waɗannan mutane guda biyu maraya da kuma wane mace ashe mace jama'a mai rauni ce a wurinka kai a matsayinka namiji dole ka tausasa mata ka tausaya mata da irin rauni da Allah subhanahu wataala ya halicce ta ainihin wato akai amma irin yadda muke ga jika kai ai su ma din matsiyata ne ai ɗan iska ne ai kaza da kaza maganganu irin waɗannan bai kamata ba yarinyar nan ka je ka ɗauko ta ne da alƙawarin Allah tana gidan iyayenta tana ci tana sha tana samun duk abin da take rayuwa da shi gwargwado dan da ba a kula da ita lafiyarta ba da kai baka ganta a halin da zaka je kace kana son ta ba jama'a ka ji ko baka bane kuma ta yarda ta rabu da kowa mahaifinta mahaifiyarta kaga kololuwa kenan dan uwanta na jini duka ta rabu da su ta yi da ta zo ta rayuwa tare da kai ta yi maka bauta ta share maka gida ta yi maka girki ta yi ma kaza ta yi ma duk abin da kake bukata amma dan laifi kwaya ɗaya kwaya biyu ci ne fa ba abin haka ka dinga hajjaji kenan kana bata rai kana zaginta kana cin mutuncinta wannan baya halatta aiwa masu irin wannan cin mutunci ne to kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kai wannan an gane wannan ko yawwa يا أثناء الزوائد معنى أحرج عن هذا الإثم معنى يا الله أنا كاو قارن ونن ذنبي ونن ليفي شيني نا شن حق مرايا دقما أني هو إتا مشي معنى أن صورة الدمتاني أن يمسو وني وني وني يكي ميكرفن قتي dangane da abin da ya shafi a kula da haƙƙin maraya a kuma kula da haƙƙi ainihin wato na mata ma'ana uhadhiru min dhalika tahdhiran balighan wa azjuru anhu zajran akidan qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala ma'ana ina karfafawa ina ƙara tabbatar da haƙƙi na ainihin maraya da kuma wace da kuma mace an gane wannan a kula da haƙƙinta a kula da abin da ya dace da ainihin wato rayuwarta don ta sami ingantaccen rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya dacar da mu da alkhairin duniya da lahira laka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda ainihin wato ya zo a nan قال أخبرني حسين بن منصور ابن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الور عن داود الوراق قيل إنه داود بن أبي هند عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية قال wannan hadisi yake cewa malaminsa Husain ibn Mansur ibn Ja'far ya karanta da shi wannan hadisi daga malaminsa Mubashir ibn Abdullah daga malaminsa Sufyan ibn Husain daga Dawud al-Warraq wasu malaman suka ce ana nufin Dawud ibn Abi Hind an Sa'id ibn Hakim shi kuma daga Sa'id dan Hakim ya ci gaba da cewa an abihi an jaddi daga babansa shi kuma daga kakansa shine wane daga kakansa Muawiya daga kakansa wane Muawiya Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda wani wani muawiya a cikinsu akwai muawiya da yawa a cikin sahabban manzon Allah ko ba kwaya ɗaya bane saboda ka kada wani ji an ce muawiya ya ɗauka muawiya ibn abi sufyan ake nufi ba shi ba akwai muawiya ibn al-hakam akwai muawiya ibn abin nan su abi sufyan sannan kuma akwai muawiya ibn haida muawiya ibn haida to wannan muawiya ibn haida ake nufi a wannan hadisi jama'a mun gane wannan ko yawwa sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace ajaitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما دفعت إليه يا يندنا قرقدا زوا بريشي قلت سيدشي بالله الذي أرسلك أهو أرسلك بما تقول إن هذا كذا ألا ليأيقوك شيني من يأيقوك لأبنك كي قيا منا من جودة تنبيه ake wa wani ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ina gama ka da Allah wanda ya aiko ka shin shi Allah ne ya aiko ka yace ka faɗa mana abin da kake faɗi mana qala na'am yace i qala yace wa huwa amaraka bima ta'amuna bihi shine ya umarce ka da abin da kake umartan mu da shi قال نعم يشيء قال يشيء فما تقول في نسائنا to me kake faɗi game da matayenmu qala sai manzon Allah ya ce kunna harfun lakum matayenku gonaki ne gare ku fa'tu harsakum anna shi'tum ku zakkewa gonakinku duta yadda kuka so وأطعموهن مما تأكلون كُشِيَرْ دَمَاتَا يَنَّنْ دَئِرٍ أَبِنْ دَكُوكُ كِنْشِي وَكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْبَسُونَ كُسَنْ يَا مُسْتُفَافِي دَئِرٍ وَنَّكُ إِسَارَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ kada ku dinga dukan matayenku wala tuqabbihuhunna kada ku dinga muna nasu kuna zagin su kuna cin mutuncin su kuna girma iyayensu a shar an gane wannan kai kada kuma ku yi musu abin da zai muna nasu ko ka yi wa mace ƙage ka san ƙarya ne ka ce ai mazinaciya ce ai matsiyaciya ce saboda ƙila ba ta yi ma abin da kai kake so ba ko ƙila ka rabu da ita akan halin da kai baka so ba duk irin waɗannan jama'a suna faruwa ko ba sa faruwa suna faruwa da yawa to manzon Allah ya ce wala tuqabbihuhunna kada ku dinga muna na mata an gane wannan ko na'am wannan hadisi na'am kana iya mana kana iya kai bayani wancan matata na suke suke daya saboda kaza da kaza da kaza da take yi amma ina shirye inda za ta gyara ta yi kaza ta yi kaza zan mai da ita ya halatta kai haka ne an gane wannan yawwa don wani lokacin dama ziga ce kawai da shaidan idan shaidan ya ziga ya ziga ya ziga sai ka ga ana an fita an sauka daga layi kai ma sai ga ka soka daga layi abin da ya kamata ka gaya mata ko game da iyayenta ko game da wani abu sai ka zo kai ta faɗa kai ta bala'i to kudi shaidan ya riga shi ne ka shi yasa babu wani mutumin da zai dinga yin hukunci a cikin fushi face sai ya auka cikin dana sani ina fata mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya shirya da mu an gane to jama'a kun ji wannan hadisi haƙoƙin mata akan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa matayenku gonakinku ne ku zaki wa gonakinku duk ta inda kuka so ku je musu duk ta inda kuke so amma mun yi bayani a baya ko wasu na da kan wannan a matsayin dalilin da zai sa su dinga yin liwaɗi da matayensu kuma yin liwaɗi mun san haramun ne mun san wanda ya yi liwaɗi Allah ya tsine mar albarka in aka ce maka ina tsinan ni lamba ɗaya to ka nuna ɗan liwadi domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa la'ana Allah man zaba ghairillah Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka domin wani Allah wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine wa mutumin da ya canza iyakan ƙasa tsakanin gona da gona ko ya cire bikon ya dan matsa da shi ko ya ci filin wani manzo Allah ta Allah ya tsine mar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba cewa wa la'ana Allah man amila amala qaum lut Allah ya tsinewa duk mutumin da ya aikata irin mutanen aikin mutanen annabi Lut sai manzo Allah ya maimaita har sau uku wa la'ana Allahu man amila amala qaumi Lut wa la'ana Allahu man amila amala qaumi Lut shi ninki uku aka tsinuwar kidan kaga ita tsinuwa ne in ciu take tafiya ninki uku malam an gane wannan to wannan ba dalili bane akan haka mun karanta hadisai a baya ko zana ce ku zo mata ku duk inda kuka zo amma ku nisanci ina ku nisanci dubara an fahimta ma'ana duk irin juyin da za ka yi da tsarin da za ka yi in dai ta gaba za ka je ba matsala kai yadda ranka yi so amma ka je ta baya a wannan haramun ne sidon Allah ka tabbata ga yin wannan mummunan aiki Allah ka tsare mu amma yadda mutane suka koma suna son duniya malam bokaye sun dinga sa mutane suna yin wannan shafa kenan wani ya ce masa ai sai ka dinga dan saduwa da matarka so kaza a taki ta dubura ka ce ka dan dinga dan bata wani abu su kuma su matan saboda san duniya sai ta kyale mijin ya tayi kawai ita inda zai bata kuɗi shikenan to da ke da shi din duk sunan kutsi da nu in ji annabi Muhammad yawwa shi yasa ma aka ce ka'ida faqtulul fa'ila wal maf'ula bi idan ka samu mutane suna liwadi to da wanda ya yi liwaɗin da wanda ake liwaɗin da shi duk a kashe su shi ne hukuncin musulunci kawai a kashe su a tare musu wuya kawai in dai dukkaninsu biyu sun yi ne a bisa yardansu sun yi aure ne irin da jinsi an gane wannan wannan shi ne hukunci kawai ka duba girman abu amma irin ƙananan yara ake musu wayo ake yi su kaga wannan ba a ce a kashe su wasu sau zuwa yau aka yi musu aka nuna musu wani abu ko aka tsoratar da su ko aka yi musu tilas ko kuwa ko ne na iya faruwa Allah ka tsare mana imanin mu na farko kenan na biyu yace wa at'imuhunna mimma ta'kulun ku ciyar da su daga abin da kuke ci eh duk abin da ka san kana iya ci a waje ko kana zuwa wajen mai shayi a kashe ma kwai biyu a soya ma indomi to su ma ka ba su shine a gida ba ka basu da tuwo miya kuka da dumame ba kai ka zo ka ci indomi ka ci kwai ka ci nama ka ci balangu ka ci tsire ba ruwanka da su a duk abin da kake ci in ji manzon Allah wa at'imuhunna mimma ta'kuluna da wannan dalilin malamai suka ce a ka'ida shine kana ciyar da mace ne da gwargwadon abin da kai kake ci ba abin da ta saba ci a gidansu ba Allah ya sa an gani yanzu ma ya san kuma wadace ko gabe da take tsarriya take faɗa ita ba za ta tana cin shawarma tana cin pizza ka je kana ba tuwon dawa ba to ake so kuwa ce bata san hukuncin Allah bane dama ke jahila ce amma idan ana magana ne na sanin abin da ya kamata shine mace ba za ka ciyar da ita ba ne da abin da ta saba ci a gidansu za ka ciyar da ita da gwargwadon ikon ka kai da abin da kake ci ka kuma ka ji tsoron Allah amma irin yadda muke yi din nan mutum ya zo wajen mai abin nan kuma yana da hali ba ana magana wanda bai da hali ba ne misali akwai wanda bai da hali an gani misali ba zai iya siyan nama da gwargwadon abin da kowa zai ci a gidan ba kuma kwaɗayi ya dame shi misali ya sayan ɗari biyar ya ɗan ci kaga wanda ba za a ce ya zalunci ba an gani amma abin da ya haura haka naman dubu ɗaya dubu biyu ko iyaka kai da matan ne ko ba da yara ba to ya kamata kai ma ka ciyar da ita da wannan abin da kake ci dan irin abin da ke taso maka na kwaɗayi ita ma tana da irin sa'i ko kuwa eh to waɗannan ababe sun yana da muhimmanci mu sani jama'a an gane wannan yawwa to bari ku ji al-imam shaukani ali ibn muhammad ash-shaukani rahimahullah ya faɗi a littafin sa mai suna nail al-awtar sharhi littafin muntaqa al-akhbar yake cewa fil hadith dalilun ala annahu يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي أولنا حديثي أقول دليل كرر شوى واجبين أكمله ya ciyar da matansa da irin abincin da shi yake ci kuma ya tufatar da ita da irin tufafin da yake saba bare malam idan tun da an ce wajibi ne kenan kaga haramun ne kai ka dinga yin dinki duk wata matar ka baka mata dinki daga sallah sai sallah ko ba haka bane daga biki sai biki daga anko sai anko wata in ba ya anko ba to ba ta iya samu daga cikin hikimar yin anko jama'a ba ina ina ina shigar wa mata faɗa bane daga cikin hikimar yin anko shine in an yi an gama kayan na ya zama nawa nata wa za a sawa ya gani su ko kai kai mun gane wannan kai wata hanya ce ta samun daman ƙara kayan sawa a gidanka an manta ma an kun wance bikin wance ma kaya kaza kaza amma yadda muke yi din nan mutum duk wata daya wata biyu ya dan yi dinki amma ban da matarsa ko ya sai kaza ya sai vest ya canza abin nan shadika da waye mutu ya tashi ita bai siya mata panties ɗinta bai siya mata brazilian ta bai siya mata duk abubuwan da ya shafe su su wani rabin da ya siya wa matar shi pad ko abin da za ta al'ada ma ya mamanta ana yi shi a duniya ya manta ma ko ba ka bane ku gaskata ni ko ku kare ta ni da yawa ba cewa ne ba a yi mace amma da yawa wasu sun manta amma wasu suna yi jima mun gane wannan to kuma irin tufafin da kake sawa ka sa shadda mai tsada sai mata mai tsada an gani kafin takalminka mai tsada ita mata ya mata mun fahimta shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haƙƙin matar ɗayan mu a kansa shine ya mata wannan to kaji yadda imam shafi'i ke faɗi yace wa annahu la yajuzu lahu dawuha wa la taqbihuha kuma baya halatta ga miji ya dinga dukan matarsa ya dinga munana ta yana tozarta ta yana wulakanta ta وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة وقد استدل المصنف بهذا الحديث على العبرة بحال الزوج في النفقة إيش ولن بيان دمك يا جماعة يا رجاء يا جباتا أو أنا بابي دبر أما إمام النسائي يا كاو ونني دنيا نونا من الشيوى ana so ne a nuna maka wani irin ciyarwa ne ya kamata miji yawa matarsa ba kawai an tut'imaha idza du'imta wa taksuha idza iktafaita kamar manzo Allah ya ce ko ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufafi to irin wanne zaka yi a'a irin wanda kake ci da kuma irin wanda kake me kake sanyawa jama'a mun gane wannan wannan shine ma'ana fashin baki annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yace wa yu'ayyidu dhalika aidan kuma yana karfafa wannan fadin Allah ta'ala li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kowanne mai ma'abocin wadata ya ciyar da gwargwadon yanayin wadatarsa da gwargwadon yanayin wadatarsa wa ila dhalika dhahabat al-'itratu wash-shafi'iyyah وبعض الحنفية وذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار بحال الزوجة واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة معنى أنا لكن لي أنا دولي لمت أنا كلا وادها كمشي كما قائدا شيني من za ka ci daga abin da take ci za ka sha daga abin da take sha an gane wannan kada ya zamto ka bambanta bambanta wanda ya zamto yana da nisa kwarai tsakanin kai da ita an gane wannan shi yasa jama'a wato yana da muhimmanci in abin da ka sa a ranka a matsayin bauta ne ga Allah wallahi Allah zai taimake ka wajen soke wannan nauyin haka ne ko baka bane abu na biyu duk abin da ka ɗauka cewa wannan umarnin Allah ne za ka yi tsakaninka da Allah ɗin to insha Allah za ga Allah zai taimake ka akan sauke wannan haƙƙi amma kan biyu ba za mu iya ba ya za a ce ai kaza ya za ai kaza to kaga wannan kuma ba za ka iya ba Allah ba zai baka damar sokewa ba kuma in ka je ranar alkiyama Allah zai kama ka da laifin ka zalunci matarka shi yasa kada ka yadda kada ka yadda ya zamto kai in nan a tsaye da kai a gaban Allah a ranar alkiyama a ce wai ana neman matarka tana neman hakkinta a wurinka an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a wannan kenan wannan malama Aisha Isamuddin take cewa fadin Annabi sallallahu alaihi wa sallam uharriju haqqa ad-da'ifaini al-yatim wal mar'a tace ai ai udayyiquhu wa uharrimuhu ala man zalama ma'ana ina kuntata wannan abin ga mutane kasu ya su shiga wannan gonar sannan kuma ina haramta duk wanda zai zalunci mace ya zama wannan shine shamaki ga mutum kada a waye gari yana zaluntar ainihin wato matarsa wadafi'an ila alwafa wannan shi zai kai mutum zuwa ga cika alƙawari da haƙƙinta wal barri biha da kuma me kyautata mata an gane wannan yace wa bihadha yataqasamu ar-rajulu wa zawjatuhu fi hadhihi ash-shari'ati al-karima al-huquq wal-wajibat فتستقيم العشرة بينهما إيش هكا شريعة مسلمة تربى تكان مجي da mace. kowa ta kasa ta bashi nashi to idan kowa ya tsayar da nashi a bisa yanayin yadda ake so shikenan sai ka ga ainihin wato zamantakewa tsakanin su yayi kyau Allah muke roƙo ya datar da mu tsare mana imanin mu daga jama'a kun ji wannan babi da wannan hadisi kamar yadda malamai suka ainihin wato bayaninsa Allah madaukakin sarki ya datar da mu نعم مداراة الرجل زوجته ذاتاب بابي ما لن يشي باب لزي بياني أكم إرن حقوري da juriya da kau da kai da miji zai dinga yi a kan matarsa idan ta yi masa wani abu an gane wannan fare kuwa don dama tun kafin ma a ce maka za su yi dama masu yi ko yawwa قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن علية عن سعيد بن الجريري عن عن أبي السليل عن نعيم بن قعنب أن أبا ذر قال إمام النسائي يروي أن حديث لجمال موسى الحسين بن حريث شيكوميتشي أخبرنا ابن علية إسماعيل بن علية يا كرتدني حديث لجمال موسى سعيد الجريري shi kuma daga wani daga abin sariri daga na'im ibn qanab shi kuma daga abu zainab gifari Allah ya kara mishi yadda shine jundub ibn junada قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يش إن المرأة خلقت من ضلع للي تمشي an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari ko ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce fa in zahabta tuqawwimuha tuqawwimaha tuqawwimuha idan ka ce za ka yi ƙoƙarin miƙar da ita ta tafi daidai a miƙe taksirha to za ka karya ta wa in tada'aha in kuma ka kyale ta fa inna fiha amadan wa bulgha to tana da ƙari da kuma kaiwa matuƙa me wannan yake nufi mace idan aka wayi gari an halicce su da irin wannan tsari to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna maka cewa in ka je za ka ji daɗi da ita to ka ji daɗi da ita da halinta ka more ta da halinta ka zauna da ita da yanayin halinta da yanayin ɗabi'arta ba daidai ba ne a ce wai kai ɗin nan gashi nan kana ainihin wato zamantakewa da matarka amma kana kuntata mata kowane abu karami da babba sai ka kai ƙara a ita ce ta min kaza a yi kaza da kaza ne ainihin wallahi ba zan yadda ba waya mutu waya tashi wannan abu duk ba daidai ba ne jama'a babu laifi ka kai ƙara idan ta yi maka laifi ko kai mata faɗa ko wani abu makamancin wannan amma irin yadda wani idan an bace mace a gaban sa yadda ka san an yafa ma wuta to ya ce kai waɗannan kaza da kaza ko matsiyata ko wani abu makamancin wannan magana dai mare daɗi wannan ba daidai bane jama'a mun gane wannan ko sannan kaɗan wanda a baya mun karanta wannan hadisai din wanda manzo Allah ke cewa mene wastausu bin nisa'i khaira ina muku wasici game da mata ku yi wa junanku wasici wajen kulawa da su haka ne ko yawwa to wannan abin yana da abin da ke da muhimmanci jama'a to wannan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada fa ka ce wai yadda kai wa mace kyautatawa ita ma haka za ta yi maka ɗari bisa ɗari a ba kowace mace take a haka ba dole za ka yi haƙuri da rauninta dole za ka yi ƙoƙari wajen tarairayarta da yi mata wasiya da kuma kulawa da buƙatunta na yau da gobe da kuma yin haƙuri da irin ɗabi'unta wajen ainihin wato zamantakewa an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake cewa ita kanta wannan ko shi kanshi wannan kashin da aka halice su da shi na ina ne na ƙasa ko na sama na saman kaga na saman ya fi lankwasa da yawa ko hadisin imamu ahmad kuma sai ya bayani cewa in kace za ka miƙar da ita za ka karya ta sai ce wa kasruha wa laquha karya ta shine mene shine sakinta a waye gari gaba daya ka rabu da mace ba ka ba ta to kaga wannan ba karamin tashin hankali bane jama'a ina fata mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya samu dace sai jama'a bayan wannan abin da ya kamata na gaba mu duba jama'a nan shine ita mace a koda yaushe da kuma yanayinta za ka ga tana da wani irin rayuwa ne wanda yake a cikin matsi da kuma tashin hankali ta yi haila bayan haila ta ɗauki ciki bayan ta ɗauki ciki ta yi waye-waye yanzu inda kai ne aka ɗaura ma ɗaukar ciki malam aka ce maka ka kai shi har zuwa wannan wata tara ba bacci ba sukunin kwanciya ta nan ba kaza ba kaza kaga ai akwai matsala ko to mu ma jama'a ya kamata mu dinga kokari muna ɗan ainihin wato kawai shi ƙwarai akan wasu abubuwa idan mun duba wani tsarin da Allah ya musu yanzu kai za a yaje ka a gida a ce ma kwana kaza ba fita ba zuwa ko ina tsakaninka da Allah za ka iya na'am eh wani ya ce sai dai rashin lafiya ko gidan yari ko eh to ai yasa ma ake hukunci da zaman gidan yari saboda me ba kowa ke iya jure ma wa ainihin wato zama wuri guda ba ka duba ko NYC da ake zuwa malam haka muke zuwa ka je NYC camp din nan ka dan sati uku na malam ka ji katakwar da kama daga nan aje kaza daga nan an dai takure ka a wuri guda ne ba inda zaka haka irin training da ake na soja ko ko ko dan sanda ko wani abu kaga an ji an aje ku a wani wuri malam an kuntace ku an killace ku a wani wuri ba daman ka ba daman kai mu ka je wani wuri kaje duk ba daɗi rayuwar ko Allah ta'ala ya samu dace daga jama'a mu mu dinga hakuri jama'a tayan nan gurgurin yadda Allah subhanahu wataala ya yi wato kallafa mana haƙoƙinsu a kanmu an gane wannan wannan abin zai taimaka wajen mu sauke haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya daura a kanmu Allah ta'ala ya samu dace قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء جماعة كنجي إيه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wannan hadisi imam nasa'i ya fitar da wannan hadisi daga malaminsa shine imran ibn musa shi kuma yace daga malaminsa abdul warith قال يتحدثنا سليمان التيمي من سليمان التيمي يا كرنت الدم حديثي shi kuma daga ba yawa daga malaminsa shi ne ainihin wato abi usmana an usama shi kuma daga usama ibn zaid qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ko me yace نعم اي يتي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء بمبر وتفتنا أبايانا با وتتفتشو تروى جمزاجي كمرماتا اي كمرماتا ولا مالا wannan abin haka yake annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya kwarai eh tabbas babu wata fitinar da ke cutar da ainihin wato maza kamar mata duk wani abin da za a yi ka duba da kyau inda kaga an sa mata a gaba to har wanda baya yin wani abu za ka ga ya fara yi wani yau da za a ce a hana mata zuwa wajen wallahi ba za shi ba don shi ba addini ya kai shi ba badala ta kai shi maganar gaskiya ko yawwa duk wasu bukukuwa da ake yi da sunan addini ko da sunan al'ada ko da sunan wani abu wani wallahi in ya san ba mace auren ba za shi ba amma yana zuwa ne ya dan wasa idan shi dan ga wancan ya dan kalli wancan ya dan kalli kaza da kaza na wancan haka dai haka ne yawwa wani kawai abin da yake so ya ga ya shiga cikin mata yana dan raye-raye yana dan gada to shi shikenan duniya ta kai makwara wajen daɗi ko kuwa gashi nan kana gani wani wani hanzabari za ga yana ya ruga a guje ya dawo daga ba to da wani abu yana addini aka ce mishi a zo a karanta wani littafi ya zauna daga nan zuwa azhar wallahi ba zai yi ba amma zai iya yi ni yana rawa yana tsalle yana jin kiɗa yana buguwa yana rawa abin shi abin da mai zafi shi yana ganin wannan ma ibada ce wacce Allah zai ba shi lada a kanta an gane wannan so abin tausayi malam abin tausayi Allah ka shirya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dawo da mu zuwa ga addini ingantacce ya rabbal alamin to irin wannan ne ka duba da kyau mafi yawan mutane wanda suke halaka abin da sanin zuwa Allah ya gai wannan daga cikin jama'a akwai na abu guda me wannan abu shine yanzu zaka ga mutum lafiyar talau suna rayuwa lafiya shi da matarsa musamman a wannan zamanin social media kawai ya haɗu wata shaidaniya a social media ta fara chatting to sai ga an wayi gari bai da lokacin matarsa daidai lokacin da zai dawo gida za ta fara chatting shi tana ɗauke mishi hankali to kila matar shi ta gida bai Allah akwai irin abubuwan da bata iya na zamantakewa ba ko abin da wancan ta dinga gaya mishi a waje tunda yan bariki ce wanda ta gida ba ta iya gaya mar sai ji shi ya fi gamsuwa da waccan ta wajen fiye da ta gidan tsakaninku da Allah haka ne ku baka ba sai a raba muku lissafi a raba muku gado dalla ki tafi ɗakin ki ki kwanta da Allah ni ki kyale ni wani ma ta kai ga za a dinga yin video call ana nuna wa juna tsaraici ana abubuwa iri iri gashi nan an kama rannan wata bai Allah ta kira ni ta ce ta kama mijinta ne red handed da wata mata kuma a waje kuma har bidiyo suka taɓa yi ma na fasikancin da suka yi shi da wata eh to ka gani an gane wannan so dama wannan akwai kungiyoyi na freemasons akwai wanda mutum zai je nuna al'aurarsa da komai nasa a biya shi kuɗi a ba shi wasu 'yan daloli mun gane akwai ba za dai mu gaya ba ne kasan wani shi mummune yake so ko ta halin kaka sai je to da yawa za ka samu akwai wannan sannan akwai wasu applications yanzu haka kana cikin kallon ka intan sai aka maka na application kaga wata yare tana juya baya ta yana juya gaba tana kada dunuwa wai kai da wani application din ka zo ga mata iri iri wanda kake so a kusa da kai ma duk irin mace da kake so akwai ko babu sai iri iri ga sunan za a dinga yi ma talle za ga yan mata ne ga sunan malin sun dade ba aure iskanci iri iri ga shi nan abubuwa irin waɗannan to sai ga wani hankali shi ya dauki kwallon shi ta riga ta samu matsala sai ga mata shi ta gida fa yanzu shi kawai kamar ya gama da ita haihu ɗaya biyu uku to shi ai yana gani ya gama da ita da haka sai ya daina ba da ci da sha ya daina kulawa da firarta ya daina kulawa dan man shafawa dan abin da ya shafi omo da wanki da sabulu da dan turare da za ta a jikinta to wa kake so wai ya ba ta ma kwalliyar ne ni kullum na wannan tambayar kai da kai nake yi kaji wane ne kake so ya bata kuɗin da za ta ja ta ma kwalliya ko wane ne kake so ya ainihin wato bata abin nan waye kake so ya bata abin da ya shafi menene kuɗin da za ta wanke kayanta waye kake so ya bata an gane wannan wato akwai matsala ma ne akwai abubuwa da yawa da muke bukatar mu gyara akai wani wallahi rabin da ya ba matar shi sabulun wanki wallahi ya manta ko goman da za a wanke gida a wanke bayi saboda kada kamu da ƙwayoyin cutuka haka ne ku duba jama'a to don haka shi yasa wasu ma ke zama fitina in ka ki kaiwa matar ka yadda ya kamata abubuwan nan guda uku ka tsare mata wurin kwananta mai kyau in baka tsare matar ka ci da sha ba baka tsare mata haƙƙin shimfiɗa ba ina tabbatar maka matar ka ta dinga bin maza a waje irin abubuwan da ke faruwa kenan musamman unguwannin namu ana kai ƙara ƙwari cewa mata matan aure sun ƙware wajen zinace zinace yanzu wallahi malam su ma masu yin zina suna yin zina da su ne saboda suna da suna da suna da immunity ko eh suna da wata kariya a gefe guda saboda in ta gama gidan mijinta ta koma ko ta ciki ma ba damuwa ko in ta ga dama ta zama mijin ma bai sani ba amma ita budurwa take ta tashin hankali ko ba ka bane mafi yawa lafiyar matanmu ba ma iya tsayuwa wajen mu inganta ta ta kaji asibiti an ce maka kaza ne za ka shi dubu biyar sai ga ya fara kaza ni gaskiya ban da kuɗi wallahi kina da wani kina da wani abu ne a wurin ki nan ce ni me nake da shi gaskiya mu ya mana tsada mu dai je kawai wancan kimis na dan mana dan haɗi kawai dan dan sama sama ba ka ake ba kaga wani mata shi na fama da matsala ko cuta ba zai kula da ita ba dole ita ma idan ta sami dama a kanka ba za ta saurara maka ba mun gane wannan jama'a sannan ka duba yadda mata ke cutar da maza yawa malam ke da za ga mutum ya rasa komai nashi a rayuwa ya yi watsi da matarsa da 'ya'yansa ta mallake shi ta kaɗai kai wannan muna maganan karuwa ce fa ta waje mun gane wannan wacce zai dinga bata kuɗin yana zina da ita ko ma baya yi da ya oho na biyu kuma akan samu wata macen ta ɗauke hankalin miji saboda kawai ita amarya ce duk sauran iyalan nashi mata shi suke shekaru da yawa ya haifi yaya da ita ya watsi da ita ba zai ƙara kula da ita wani ma sai ce shi fa daga yau ba zai ƙara zuwa ɗakin ki ba in kin yarda kawai a cigaba zama a haka shi kawai sai kuma ya tare ɗakin amarya kuma a samu da yawa kaga ta halakar da shi Allah ka samu gyara da aka yi jama'a kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma taraktu ba'di fitna a bayana in ji manzon Allah yace ban bar wata fitina ba adarru 'ala ar-rijali min an-nisa mafi cutarwa ga mazaje kamar zuwa ne kamar mata kamar mata Allah ka ka sa mu dace kamar yadda muka bayani san jama'a baya wallahi wallahi alazim akwai mutanen da da yawa in dai akan harkar mata ne ma to halakakku ne sun halaka sun halaka sun lalace sun lalace kuma tir da biyan bukatar sha'awan da bayan ta azaba ce mai raɗi wacce ba ta da iyaka ba ka san iyakarta ba jin daɗin da minti nawa ne ko kuwa to amma ina wannan sai wanda Allah maɗaukakin sarki da ya ji kansa shine kai wanda za a iya samu kaga cewa yana ainihin wato kulawa da waɗannan haƙƙoƙi na ainihin wato mata Allah ta'ala ya tsaye mana imanin daga jama'a kun ji wannan ainihin wato hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin wato yin bayani jama'a idan muka duba zamu ga cewa babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wanda yake mai cutarwa face sai ya yi mana bayanin wajen cutar wanda yake mana daga jama'a mace tana da shukunci sosai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa iyyakum wan nisa' ka ku da mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila fi nisa dun fitinar farko ta bani isra'il da suka lalace akan mace ne mace ta kawo wannan matsalar da wannan matsala da wannan fitina a cikin mutane an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace bayan wannan yana da muhimmanci mu ƙara yin ainihin wato dajiya akan wani abu guda ɗaya galibi za ka tatta cewa su mata duk wani abin da za a yi na sha'awa musamman ga samari to shi ne abin da ya musu daɗi a rai yarinya za ta sami saurayin da zai zo ya neme ta da aure tsakaninsa da Allah kawai saboda yana zuwa hira baya dan tattaba ta baya dan romancing da sauran abubuwa irin waɗannan kaga ita wai tana ganin wai shi wannan ba gidaje ne a'a ya iya ne ya aje a gefe ne sai kin zo gida sai a yi me lafiya amma irin shedanin yaran nan ɗan wizi sai ga ita shi take so wanda za a zo yana zuwa yana tattare ta kamar za ta yi ya rungume ta ya dan tattaba mata nonuwa ya dan mata wannan da wancan shikenan sai ta ji ai ita wancan shine nan nata shine wayayye ko nawa ne zai iya zuwa ya je ya sata zai iya zuwa ya zambacin aminci ya kawo mata ya siya mata wannan ya siya mata kai ni sa kuke masu auren nan ne ta shaurin an gane wannan to irin wannan shaɗanancin ya yi yawa a cikin jama'a Allah zai lubu yara matsayinka na uba ba fa kai an baka bane a matsayin wani hankaka mai da ɗan wani naka a dole dole sai ka mai da hankali akan yarka amana ce a wurinka ka san wace zuwa wajenta yaushe suke fita da wa take waya abubuwa irin waɗannan amma zamani ne Allah ya kama an saki abubuwa yaro ba a san shi ma a gida ba da neman aure na gaskiya yake yi ko wani abu yarinyar lokacin za ta fita a gidan ma ta je wajensa duk ba a sani ba yanzu 'yan matan da ake zinace-zinace da su a unguwanninmu da sauran wurare malam haddith wala haraj ƙananan yara malam wasu ma da kwandom suke yawa aljihunsu malaman su suna gaya mana ƙananan yara mata haka za suna yawo suna zuwa makarantar boko da kwandom a cikin jakarsu kororon roba malam an kama da yawa ga sunan wannan shi ɗin jama'a har ina ina zan kai kanmu annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin da imam ibn majah ya rawaito cewa abubuwa biyar idan aka jarabce ku da su to ku jira zuwan abubuwa guda biyar babu wata al'umma da ta bayyana alfasha karara face sai kaga an jarabce ta da mene miyagun cututtuka sannan an jarabce su da fari da karancin ko tawayan kayan gona da sauransu kawai sai kaga garin da ake zina malam ake abubuwa ka je inda ake yin gwari za ka tadda wannan abu garuruwan da ake yin irin dandali na yin gwari da sauransu za ka in karuwai suka zo aka fara zina shi sai Allah ya aiko da wata tsutsa ko wani bala'in kawai zai dinga cinye gonakin mutane daga da wanda ya yi zinan da wanda bai ba duk sai ta shafi kowa zaka duk inda za ka je ka je kai wata harka ta ta ta, ta business ka tabbatar yin inda mutane kirki suke da ko da mutuwa ce ta dauke ka idan tun a cikin mutanen kirki ka mutu ya fi a ce ka mutu a cikin suwa ne mutanen banza Allah ka tsare mana imani Allah ka sa mu gyara zaka jama'a kun ji to shi yasa wasu malami masu hikima suke cewa an-nisa'u sharrun kulluhunna ko sharru kullihinna aw asharri ma fihinna adamu listighna'i anhunna su mata mafi sharrin da ke tare da su gaba daya shine rashin wadatuwa gaban su an gani duk wanda yake ji shi ba zai iya rabuwa da mace ba ba zai iya zama ba wata mace a gefensa da zai dinga dan tostin dinta ko wani abu kamar wannan ba to babu shakka wannan dole zai halaka mata suna da iyaka duniya ne duk abinka duk zinarka ran da za ka mutu ranar wata za ta balaga sabuwa fil tingal mal son kowa kin wanda ya rasa to kuma sai ni Allah ne ya kawata mana sha'awar nan amma ya bayyana mana hanyoyin da za mu yi wajen mi wajen zake mata ko wajen biyan bukatarta mun gane wannan jama'a mali yace wa ma'a annaha naqisatul aqna annaha naqisatul aqli wad-din tahmil ar-rajul ala ta'ati ma fihi naqs al-aqli wad-din tace mace duk tana da rauni na hankali da kuma addini to a hakan ma takan iya sa mutum a wayi gari ya samu tawayar hankali da kuma addini tace ka shaghalihi an talabi umuri addini kamar mace ta shagaltar da mutum gabarin neman ilimin addini ana samu ko ba samu lokacin da zaka fita ka je makaranta ko wajen karatu ta dinga shatin dinka kenan kan ka je makaranta ka ɗauki littafi lokaci ya tafi ko kuma za ka je makarantar ce maka wallahi tana son ganin ka ne ha ba su yi ci na ta dan kashe maka murya wallahi ina son je makaranta ne to makaranta ba kullun ana zuwa ba shikenan to to shikenan ba da ma to to ga nan ina zuwa kai kuma ga dan zakara me neman suna sannu an gani Allah ba ne shikenan wata mata shigaltar da mutum gabarin mene neman duniya ya tare a gindinta kawai bai komai malam ya daina neman kuɗi ya daina kaza in ma ya samu wani abu bai yi wa iyalansa ko iyayensa ko wani abu sai dai ita ana samu ko ba a samu wannan halaka ce la shakka halaka ne an gane wannan ko tace wa hamlihi ala tahaluki ala talab ad-dunya wa dhalika ashadd al-fasadi wa qad akhraja muslim min hadith abi sa'id fi athna'i hadith wattaqu an-nisa' فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء yace kaga wannan za da iya halakar da mutum mata hana shi neman duniya wannan shi ne mafi girman banna ko imamu muslim ya fitar da hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wattaqu dunya wattaqu nisa ku ji tsoron duniya sannan ku kiyayi mata domin fitinar farko a cikin banu Isra'il game da mata ne Allah ta'ala ya samu dace to jama'a kun ji wannan shine abin da mali ya tsaya akai insha Allah ta'ala mu sai mu tsaya anan idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan fadin salafur rajuli ahlahu an gane ko Allah ta'ala ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ya sami kare a cikin lalan na'am na'am
ni wani sauti ne wani mai haka na
shi yana aiki a akan kan dss haka dss na a kan mutum fresh na gani a cikin wasan ana jin tura mutum ko kuma ko kuma na hukun neman dai wani wadan ta da haka na to aka kawo da mai isu haka ya haka shi shagon definitely ya mutu a gurin kuma gurin kulobi ne shi ne ke kuma ba shi wannan mutum da hukumar
shi mutuwa yayi a wurin kawai shi ne ake tare ya je bincike ne shi ya ji bincike ne zai duba wani kasan gaba ɗaya sai ma za ka zama mutum ne da mutane na gani za ka ɗan saje ne za ka yi ba saja ko eh na gani eh na gani a to ai shi ka gane ko da mutum ya mutu a wuri wanda ke mummuna abinda Allah zai tashi kowa akai shine niyya da abin da ke cikin zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mabarnaci yazo yana barna ba ku hana shi ba ba ku kame hannayensa ga barin wannan barnar ba Allah ta'ala sai ya soka muku da wata musiba ta gane ku gaba daya Allah sai ya kashe ku duka sai manzo Allah ya ce thumma yub'athuna yawmal qiyamati ala niyyatihim amma a ranar alkiyama sai Allah ya tashi kowa a bisa niyyar abin da ya mutu a kai misali wani ne ya zama jami'in tsaro ne an tura shi wannan bincike jami'in tsaro na farin kaya ne amma kuma inda ya je binciken shi ma yana da wani interest na wani abin da yake so ya sha giya ko ya yi wani abu sai kuma gashi wata yar dama ta samu to kaga wannan kuma Allah zai yi hukunta shi da gwargwadon abin da ke cikin zuciyar shi kai yanzu baka isa ka ce haka ba al'aslu shi ne kun san mutumin kirki ne kuma ga yanayin aikinsa ga inda ya mutu sai a ɗauko shi a zo a yi marsalla ko kun san abin da ku sani game da shi Allah ne masa hisabi za ka babu laifi za a je a masa jana'iza a birni shi kamar yadda musulunci ya tanadar a kuma roƙa mishi gafara amma shi Allah ya fi kowa sanin a wani hali ya mutu da wani irin yanayi ya mutu ina fata ka gane wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah muke roƙo abinda muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada abinda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana Allah muke roƙo ya dace da mu akhirin duniya da lahira Allah mana roƙonka ka wadata mu ka tsare mana imanin mu ka ainihin wato sanya damar mu tsanto mai dimbin albarka ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
shi tukun na ba shi ba shi